إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama domin zamnawa a wannan bagire mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga sha biyu ga watan shidda miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2026 wanda ya daidai ga 26 ga watan zulhijja hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama domin nuna mana wannan rana ta ci gaba da wannan karatu da muke yi muna taya juna barka da sallah muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadu da muka yi kurakurai da muka yi muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana kuma muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana da mu da ku shekaru masu yawa shekaru masu albarka a cikin ƙoshin lafiya da imani muna masu bauta ma ubangijinmu za mu tashi a farkon suratul infitar wannan kuma shi ne darasinmu na farko a cikin wannan sura mai albarka
بسم الله الرحمن
kamar yadda muka saba mukan ɗanyi guntun bayani kamun mu shiga tafsirin kowace sura wannan sura suratul infitar wadda shine sunanta wanda ta shahara da shi shine sunanta wanda yake rubuce a cikin alkur'ani mai girma shine sunanta wanda yake rubuce a cikin littattafan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan sura ana ce mata suratu idas sama'un fatarat ana amfani da aya na farko a cikin wannan sura domin nada ma ita wannan suran suna wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin littafin shi da aka fi sani da Sahihul Bukhari shine abinda al-Imam Fairuz Abadi ya kawo a cikin littafin shi Basair Zawut Tamiz haka wannan sura sura ce wadda take makkiya sura ce wadda Allah madaukakin sarki ya safkar da ita a garin makka kamun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira zuwa ga madina babu saɓani akan cewa wannan sura suratul infitar sura ce wadda take makkiya haka wannan sura ita ce sura ta tamanin da biyu a jerin gwanan sabkan surori na alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya sabkar da ita ne bayan ya sabkar da suratun nazi'ati kamun Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da suratul inshiqaq haka wannan suran tana da falala kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake so ya ga kamar yana ganin alkiyama kuru-kuru ya ga cewa kamar yana ganin alkiyama gani na gwa da gwa manzo Allah ya ce to ya karanta wa'annan surorin guda uku sura ta farko ita ce suratu idan sama'un fatarat da suratu idan sama'un shakkat da suran guda wadda ta gabata su ne surori guda uku wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mai san Allah maɗauki zanki ganin kamar yana ganin alkiyama gwa to ya karanta wa'annan surori guda uku al'imamun nasa'i ya kawo wani hadisi daga jabir da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wata rana mu'az da Allah ta tabbata a gare shi ya yi sallah a tare da mutane sai ya tsawwala musu bayan ya tsawwala musu sai maza Allah yake ce da shi a fattanun anta ya mu'az maza Allah ya ce da shi ya mu'az shi yanzu kai za ka fatini mutane ne aina kunta an sabbi hasma rabbikal a'la maza Allah ya ce da shi ina kake dan me yasa baka karanta sabbi isma rabbikal a'la ba da ad-duha ita ce suratul duha wa idha as-sama'u fatarat kuma dan me yasa baka karanta wannan suran ba wadda ita ake kira da idha as-sama'u fatarat wannan kuma shine abinda al-imam an-nasa'i shi kadai yake banta da shi a cikin malamai na hadisi cewa wannan suran za a iya ce mata idha as-sama'u fatarat a ita wannan sura tana da babban jigo da take so ta yi magana a kansa babban jigon da take so ta yi magana a kansa kamar dai sauran surori makiya suran tana so ta yi bayani ne akan abin da ya shahi tashin alkiyama da firgici da halayen da mutane za su samu kansu a cikin wannan rana allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin ƙai idan sama'un fatarat Allah ya ce sannan koko sama lokacin da ta tsatsage wa idan kawakibun tasarat Allah ya ce haka haka tauraru idan suka tarwatse wa idan biharu fujirat Allah ya ce haka tekuna idan Allah maɗaukakin sarki ya gama su a waje guda wa idan ƙuburu bu'firat Allah yake cewa sannan haka kaburburra idan aka tada mutanen da suke ciki Allah ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat Allah ce kowace rai ta san abin da ta gabatar da shi da abin da ta jikintar da shi Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta yana gaya mana manya-manyan abubuwa wanda su ne kyalkyali na rayuwar duniya Allah madaukakin sarki yana cewa ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين Allah yana cewa mun kawata sama da tauraru kuma muka sanya shi abin shifa ne ga shedannu to wannan sama da wannan tauraru da Allah madaukakin sarki ya ashe su maimakon abun da za a zanki shi wa shedannu da su maimakon abun da za a zankin kawata sama da su da su ne Allah yake ba mu labarin cewa wa'annan abubuwan duk za su tarwatse su lalace saboda tashin hankali na wannan rana abu guda hudu ne Allah madaukakin sarki yake mana bayanin cewa za su tagayyara saboda ni saboda rana ta tashin alkiyama abu na farko shine sama Allah ce lokacin da za ta tsatsagewa sai Allah ya umarni ya yi amfani da kalmar infadarat sai aka zo da fi'ili wanda yake maudi ne sama lokacin da ta tsatsage da Allah ya nuna ma cewa wannan abu ne wanda zai kasance la mahala abu ne wanda zai kasance babu kwankwanto a ciki abu na biyu sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa idal kawakibun tasarat sune tauraru lokacin da za su tarwatse su fado daga sama abinda ake nufi anan shine hasken su zai dishe mai tafiya ba zai iya kallon sama ba domin yayi amfani da haskenta kana ga cewa tauraru Allah ya ashe su domin su kasance abin kwalliya ne ga sama amma saboda firgici da tashin hankali na wannan rana wannan tauraru za su kasance haskensu ya dishe za su kasance sun tashi daga kyau da kyalkyali da aka san su da shi sun koma wani abu daban abu na uku shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idal biharu fujirat haka tekuna ko koguna gaba dai Allah maɗaukakin sarki za ya haɗa su a waje guda sai su kasance teku ne guda ɗaya ko su kasance kogi ne guda ɗaya abu na uku Allah maɗaukakin sarki ya ce haka kaburburra za a ta da mutanen da suke ciki wannan kuma dole mai imani sai ya yi imani da wannan sai ka yi imani da cewa annan nasa yub'athuna fi quburihim ba'da mautihim dole sai mutum ya yarda cewa Allah maɗaukakin sarki za ya tada mutane daga cikin kaburburransu bayan cewa sun rige sun mutu domin ya yi musu hisabi sai Allah ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat Allah ya ce kowace rai ta san abin da ta gabatar da abin da kuma bata gabatar da shi ba kowanne daga cikinmu ya san abin da ya bada na alkhairi kuma ya san abin da bai bada ba na alkhairi yadda kasar rayuwar duniya ne ba za ka shibka gero ba ka ce kana son dawa haka kuma ba za ka ce ba za ka yi shibka ba kuma ka ce kana so ka je ka girba abin da baka shibka ba shi yasa Allah ya ce kowace rai ta san abin da ta bada da abin da bata bada ba na alkhairi na ibada kaga anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa nafsun sai aka zo da shi da nakira saboda a nuna ma cewa babu wanda za ya tsira sai wanda ya zo da aiki mai kyau a wani wurin Allah maɗaukakin sarki yana cewa balil insanu ala nafsihi basira kowane ɗan adam yana akan lura yana akan basira akan abin da yake aikatawa in alkhairi ne ka sani in sharri ne ka sani Allah ya ce walau alqama adira ko da ko ya kawo wasu uzurrurruka wanda a wannan ranar uzurin ba zai masa amfani ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ayan tana koya mana abu biyu ne shine mu guji abinda Allah madaukakin sarki ya hana sannan kuma abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi a same mu muna aikata wannan abu wannan sune abubuwa guda hudu na firgici na tashin hankali na kakanikai wanda Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran da su tunda kake a duniya baka taba jin an ce ga sama ta tsage ba tun da kake a duniya baka taba shin an ce ga rana ba ta hito wani dare amma tauraro ba su haska ba amma duk da cewa wannan abubuwa ne wanda Allah ya aje su dama sarmadan ila yawmil qiyama Allah ya aje su ne har ranar tashin alkiyama amma saboda firgici na wannan ranar wa'annan abubuwan za su tagayyara wa'annan abubuwan za su shiga wani hali to idan dai sama za ta tsage saboda firgici na wannan ranar idan hasken tauraro zai dashe saboda rikici na wannan ranar to shi dan adam ina za ya sa kansa ina ga aula ya rikice shi ne dan adam idan dai sama za ta tsage saboda firgici na wannan ranar to shi mutum miye zai yi a wannan ranar shi ne abinda allah maɗaukakin sarki yake jan hankalin mutane a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta sai allah yake cewa ya ayyuhal insan يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
Allah ya ce ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma gharraka bi rabbikal karim menene ya rudar da kai daga ubangijinka wanda yake mai karamci ne alladhi khalaqaka wanda ya halicce ka fasawwaka sai ya daidaita ka fa'addalaka sai ya miƙar da kai fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak a cikin dukkanin kalan da ya ga dama to zai har hada ka ne Allah ce kalla Allah ce ba haka bane babal tukadibuna biddi kawai dai kuna karyatawa ne da ranar ƙarshe wa inna alaikum lahafizi Allah ce kuma lalle a tattare da ku akwai masu kula da ku kiraman sune mala'iku wa'anda suke masu karamci ne katibina wa'anda kuma masu rubutu ne game da abin da kuke aikatawa Allah ya ce ya'lamuna ma taf'aluna su wa'annan mala'ikun sun san su wa'annan mala'ikun sun san abin da kuka kasance kuna aikatawa anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal insan ya kai mutum ma gharraka bi rabbikal karim menene ya rudar da kai daga ubangijinka wanda yake mai karamci ne Allah madaukakin sarki da ya halicce ka ya baka abun da zaka ci yasa ka fito ta hanya mai kyau Allah ce to menene ya rudu dan adam menene zai sa mutun ya kimi kauya ga Allahnsa menene zai sa mutun ya danki hada Allah da wani a wajen bauta menene zai sa bawa ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani menene za ya sa bawa ya kafirce ma Allahnsa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal insan ya kai mutum ma gharraka bi rabbikal karim menene ya rudar da kai daga ubangijinka wanda yake mai karamci ne kaga anan sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalma ar-rabbu kalimar rabbu ana nufin da ita kaman mutumin da yake reno ko ko mutumin da yake ma wani tarbiyya kaga idan mace tana ma ɗanta tarbiyya a wani sa'in za ta lallashe shi ta ɗauki abinta ta bashi a wani sa'in kuma za ta buge shi to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya amfani da kalmar rabbu ana dan a nuna cewa to kamar yadda mai reno zai iya bugun ɗansa kuma zai iya rarrashin shi a wata ran to haka shi ma Allah madaukakin sarki yana da lada kuma yana da abin da yake zunubi ne yana da aljanna kuma yana da abin da yake wuta ne shi yasa aka yi amfani da kalmar arabbuna Allah ce ya kai dan adam menene abin da ya rudar da kai daga ubangijinka wanda yake ubangijinka ne wanda yake yana da yana da karamci kaga anan sai Allah ce bi rabbikal karim da ubangijinka wanda yake mai karamci ne to Allah madaukakin sarki shine al akram Allah shine yafi kowa karamci duk wani wanda kaje ana siffanta shi da cewa mutum ne mai karamci mutum ne mai halacci mutum ne mai ɗawaici to ya ɗan samu wani ɗan wata zarra ce daga cikin karamci na allah maɗaukakin sarki babu halitta wadda allah maɗaukakin sarki ya karrama ta ya girmama ta ya ɗaukaka darajanta kamar halittar ɗan adam to shi yasa allah yake yake kwagirar ɗan adam a nan ake cewa da shi ma gharraka da rabbikal karim menene ya rudar da kai daga ubangijinka wanda yake shine mai karamci wanda shine yamma falala falalan da da za ka iya kilga ta ba za ka iya kididdige wannan falalan da Allah madaukakin sarki yayi ba Allah madaukakin sarki yana cewa laqad karramna bani adam Allah ya ce haƙiƙa mun karrama dan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr kuma muka ba su dama domin su hau abin hawa ko ko muka hore musu abubuwan rayuwa fil barri wal bahari wanda suke a cikin sarari wanda suke a cikin a cikin ruwa Allah ce wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ce kuma haka dan adam mun arzuta shi daga abubuwa da dada daga abubuwa masu dadi Allah ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ce kuma mu ne muka fifita ɗan adam akan dukkanin abubuwan da muka halitta na rayuwa dukkanin dabbobi da dukkanin halitta da wadda ka sani da wadda baka sani ba Allah madaukakin sarki ya halicce ta amma ya ba ɗan adam iko akanta ya ba ɗan adam karamci akan wannan shi yasa zaka ga halitta yadda take da cutarwa duk yadda take iya cinye mutum zaka ga wani ya jawo ta yana wasa da ita maciji yadda yake da mugunta za ka ga cewa dan adam yana da ta cewa a kansa haka zaki duk yadda yake zai iya canya mutum zai iya canya namomin daji wani zai kawo sa ya mera sa abokinsa yana hawansa yana rayuwa tare da shi to wannan dukkanin shi karamci ne Allah madaukakin sarki yayi ma dan adam shi yasa Allah yake tsawa anan menene zai sa dan adam ya kangare ma ubangijinsa to idan ka koma za ka ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi maɗan adam karamci karamci wanda mutum ba zai iya ƙilgasa ba yana daga cikin karamci wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi maɗan adam shi ne Allah ya hore masa arzikin da za ya ci da za a ce akwai wani mutum idan ya fidda zakka yana baka shikka hamsin yana baka shikka ɗari yana baka ‘yan ɗaruruwan kuɗi ko da za a ce ga wani mutum yana kyautata maka yau da gobe a rayuwa za ka ji cewa wannan mutumin yana da wani matsayi na daban a wajenka za ka ji cewa wannan mutumin kana son shi za ka ji cewa wannan mutumin ba zai nemi wani abu a wajenka ka hana masa ba saboda yana baka mai yiwa sai shekara ta kewayo ya fidda zakka ne yake aika ma buhun masara amma duk da haka yana da ta cewa a kanka kuma kana ganin girmansa to yana ta ga allah wanda shi ya fi kowa karamci shi ne yake ciyar da mutuncin yana cikin cikin ma'aifiyarsa bayan ka fito Allah ya hore ma nonon da za ka sha bayan ka fito Allah maɗaukakin sarki ya hore ma abin da za ka ci ka yi rayuwa da shi kana cikin arziki na Allah dumu-dumu a kowane segon da naka na rayuwarka akwai falala da arziki da Allah maɗaukakin sarki ya aje maka ya zo a cikin alhadisul kudusi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ibadi ya ku bayuna lau anna awwalakum da za a ce na farkonku cin mutum na farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta wa akhirakum da mutum na ƙarshe wanda Allah maɗaukakin sarki zai halitta Allah ya ce wa insakum wa jinnakum Allah ya ce da aljannunku da mutanenku qamu fi sa'idin wahidin za su tattaru a cikin bagiri wuri guda sannan fasaluni su tambayi Allah Allah ya ce da a ce mutanen duniya da na farko da na ƙarshe za su haɗu a wani wuri bagire wani wuri guda sannan kowa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah abin da yake so Allah ya ce fa ataitu kulla insanin mas'alatahu Allah ya ce in ɗauki abin da kowa ya tambaye ni in basa Allah ya ce ma na ƙasa min ma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr Allah ya ce da zan biya ma kowa bukata bukata shi a daidai wannan lokacin to babu abin da zai rage daga cikin arzikina sai dai kamar kwatankwacin yadda idan an sa allura a cikin teku daidai kwatankwacin abin da za ta iya dokowa kaga ko da za a sa allura a cikin teku babu wani abin da za ta iya rage wannan tekun da shi amma karamci na Allah madaukakin sarki shine zai hore ma arziki kuma idan ka roƙe sa ya ɗauka ya baka to shi yasa Allah yake gani koko hankalin ɗan adam ma idan dai akwai lura babu wani abin da zai sa ka kangare ma ubangiji saboda ya makaramci kamar yadda muka ba da misali da ce akwai wani mutum da yake baka 'yan kuɗi da mutanen garin ga za su taru su ce ka yi haƙuri a kan wani abu za ka ƙi haƙura amma shi da zai ce na ka bar zancen nan to za ka ji ana cewa to tun da dai alhaji wani ya yi magana na bar wannan magana saboda yana da karamci a wajenka yana baka to yana ta ga allah maɗaukakin sarki wanda babu wata sai wanda da za ta wuce a rayuwarka wanda babu wani arziki da kake amfana da shi na Allah Allah madaukakin sarki yana cewa iqra wa rabbukal akram Allah yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai karatu ubangijinka shine al akram shine yafi kowa karamci babu wani wanda ya kai karamci na Allah madaukakin sarki to yana daga cikin karamci na Allah ya hore mana abincin da za mu ci da mu da dabbobinmu dabbar kada kake daurewa ita karan kanta Allah ya hore mata abincin da za ta ci Allah yana cewa ma min dabbatin fil ardi Allah ya ce babu wata halitta wadda take akan doran ƙasa illa alallahi rizquha Allah ya ce wajen Allah ne arzikinta yake wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ya san inda take kuma Allah ya san inda take kwana kuma Allah ya san inda za ta je ta nemi wannan abincin Allah ya ce kullun fi kitabin mubin Allah ya ce mun rubuta wannan dukkanin shi a cikin littafi wanda yake mabayyani ne mai tsarki duk wani mutum da yake baka a duniya zai gashi wani mai azancin magana yana cewa walau su ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamnau da zaka dan kizuwa wajen mutum ka ce ya ibi kasa ya baka yau in ya iba ya baka gobe in ya iba ya baka gata zai ce wai ba gata nan baka duka ka iba da kanka amma Allah madaukakin sarki a kowane lokaci yana ba mu arziki shi yasa Allah yake ganin cewa dan adam bai kamata ya kangare mu Allah ba duk da wannan karamcin da Allah madaukakin sarki yayi masa babu wani mutum da zai danki dauka abu yana baka har ka mutu bai gashi ba idan babanka ne akwai lokacin da in ka kai zai gashi da baka idan gwamnati ce take baka salari akwai lokacin da in an kai za a ce to yanzu ya yi yawa ƙarfinka ya ƙare don haka za a zanki baka wani abu dai cikin kuɗin nan naka amma ba duka za a baka ba shi ma idan aka yi wasu shekaru za a fasa baka wannan abin amma Allah maɗaukakin sarki shi ne za ya fara ciyar da kai tun kana ɗigo na mani har lokacin da za ka koma a wajen ubangijinka wannan yana nuna karamci da rashin kasawa na Allah maɗaukakin sarki ka duba dukkanin halittu da suke rayuwa a cikin doron ƙasa wani ƙwaron sai ana haskare an tsaga icce za ka ga ya fito ka rasa shi wannan mi yake ci shi wannan wake kai masa abinci yana ci to wannan dukkanin shi yana daga cikin karamci na Allah madaukakin sarki Allah yana cewa qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyatal infaqi wa kana al-insanu qatura Allah ya ce abubuwa da yake badawa na karamci na arziki ka saba ma Allah amma gobe in ka hita kasuwa kuma ya baka ya baka kudin kuma ka je ka sha giya da su ka je ka sha wiwi da su ka je ka yi zina da su kuma gobe in ka fita Allah madaukakin sarki ya baka to babu wanda ya kai karamci irin na Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah yake cewa da dan adam shine yake da taskokin arziki Allah ya ce la amsaktum da mun riki da mun zamanto kankamo khashiyatal infaq saboda muna tsoron in mun bada mu yi talauci Allah ya ce wa kana insanu qatura dan adam ya kasance mai tsananin rowa ne amma Allah madaukakin sarki saboda karamcinsa Allah baya yin rowa Allah yana badawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadullahi mal'a la taghiduha la taghiduha nafaqa manzo Allah yake cewa hannun Allah madaukakin sarki cike yake da karamci cike yake da alkhairi cike yake da arziki la taghiduha nafaqa babu wani abin da Allah zai bada a ce wai arziki na Allah madaukakin sarki ya ƙare ko ko a ce arziki na Allah madaukakin sarki ya rage ko karamcinsa ya rage yana daga cikin karamci na Allah madaukakin sarki gafara da Allah madaukakin sarki yake yi ma bayonsa Allah ne za ka yi shekara sattin kana saba masa radda ka tuba kan nuna da dama ka kace ka bari kuma Allah madaukakin sarki ya karbi tubanka kuma ya yafe maka in ba Allah ba babu wani mutum da yake wannan wani koda ya yafe maka zaka ji cewa yana tashina tashina idan an dawo ya ce ai kwanaki ma an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya mini kaza ko ta mini kaza amma an bani hakuri kuma yanzu ya koma amma Allah madaukakin sarki shine za ya gafarta maka kuma babu tashina tashina wannan abin an wuce sa wannan yana daga cikin karamci na Allah madaukakin sarki wani mutum wani laccizo ya zo wajen manza Allah sallallahu Alaihi wasallam sai yake ce manza Allah sallallahu Alaihi wasallam a ra'aita rajulan amilar zunuba kullaha wani mutum ne wanda ya tsufa yana ɗan daddogara sandarsa a fata idaninsa ta zazzalo saboda tsuha wannan fatan nashi ya tsuha sosai har ya zazzalo yana so ya rihe mai idanu saboda tsuha ya daddogaro sandashi ya zo wajen manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce manza Allah shi yanzu kana ganin mutumin da ya aikata dukkanin wani dangi na zunubi lam ya turuku dajatan wala hajjatan illa ataha ya ce kaga wani mutum wanda bai bar wani abu ba na saban Allah maɗaukakin sarki sai da ya saba ma Allah akan shi yake cewa law qusimat khati'atuhu ala ahli al-ardi la awbaqatuhum shi kan kanshi wannan tsohon yake cewa zunubin shi da za a ɗoka a raba ma mutanen da suke a doron ƙasa ya ce la'au baƙatuhum da zunubin ya hallaka su sai yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alahu min tauba shin yanzu in na tuba duk da tarin zunubaina da nake ganin cewa da za a kalkasa ma 'yan adam zunubaina da wannan zunubin ya hallaka su yake tambayan manzo Allah shin wai yanzu za a iya yi mai tuba za a iya gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi hal aslamta manzo Allah yace kai musulunci kai imani ka yarda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan lattizan yace ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah yace na shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle kai manzan Allah ne sai manzan Allah yace da shi taf'alul khairat manzo Allah ce ka je ka aikata aiki na alkhairi wa tatruku sayyiati manzo Allah ce ka je ka bar aiki na banza fayaj'aluhunna Allahu laka kulluhunna khairat manzo Allah ce da shi dukkanin idan dai ka koma kana aikata aikin alkhairi kabbar sabo duka da saban da kai da aikin na alkhairi duka sai Allah ya garwaye shi ya maida maka shi lada ne sai manza sai wannan lattiza yake tambayan manza Allah yake cewa gadarati wa fajarati ya rasulullah yace ya manza Allah mutanen da na cuta saban Allah da na saba ma Allah wanda nayi sabo mai yawa shi kuma yaya za a yi da shi sai manza Allah ya ce da shi wa gadaratika wa fajaratika manza Allah ya ce dukkanin abun da ka aikata idan dai ka tuba ka bari to Allah zai mai da wannan abun ya kasance lada ne wannan lattijan ya bada baya yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bai kasance yana yana maimaita wannan kalmar ba har sai da ya bace mutane suka bar ganin shi to wannan yana nuna maka karamci na Allah madaukakin sarki babu wani mutum da za ka masa yau ka masa gobe ka ji cewa ba a shi ku tare da shi ba ka duba ka ga yadda ba mu da karamci ba mu da haƙuri hatta 'ya'yanmu ba mu iya zama da su ɗanka sai ka ce ka kore sa abu kaɗan matarka ka ce ta tai ta baka wuri yaron da yake shago abu kaɗan ka ce ta ya baka wuri amma allah maɗaukakin sarki saboda karamci irin nasa za ka yi laifi amma idan ka tuba ka aikata aiki nagari wannan laifin sai a maida maka shi lada ya kasance an goge shi ya tashi daga zunubi Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar Allah ce kaga wa'anda ba su hada Allah tare da wani a wajen bauta wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi kuma ba su kashe rai wanda Allah ya hana a kashe ta sai da wani haƙi Allah ce wala yaznuna kuma ba su yin zina Allah ce wa man yaf'al dhalika yalqa adama Allah ce duk wanda ya aikata wannan za ya haɗu da laifinsa za ya haɗu da kuskurensa Allah ya ce yudha'afu lahul azabu yawmal qiyama Allah ya ce za a lullumka masa azaba a ranar tashin alkiyama wa yakhludu fihi muhana kuma za ya dawwama a cikin wannan azabar yana wulakantacce Allah ya ce amma akwai sharadi illa man taba Allah ya ce sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa'amila salihan ya aikata wa'amila amalan salihan ya aikata aiki wanda yake mai kyau Allah ce fa'ula ika yi baddilullahu sayi atihim hasanat Allah ce wa'annan sai Allah ya mai da zunubin sai ya kasance lada ne idan ka yi zina ka sha giya ka yi tata ka ci riba ka yi abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana rada ka tuba ka yi imani ka koma kana aikata ayyuka masu kyau dukkanin wa'annan laifuffukan sai Allah ya maida su su koma lada ne to in ba Allah madaukakin sarki ba babu wanda yake irin wannan karamcin babu wanda yake irin wannan jibincin babu wanda yake kauda kai a cikin irin wa'annan abubuwa yana daga cikin karamci da Allah madaukakin sarki yayi ma dan adam shine karamci na imani babu wani abun da za a ba dan adam a rayuwa ta duniya a masa gata kamar Allah madaukakin sarki ya baka imani wa'annan gabbai Allah madaukakin sarki shine ya halicce su sannan ya arzuta mu da imani kuma ya sanya mu muna aikata alkhairi kuma ya sanya mu muna gushe mu abin da yake sharri ne to wannan dukkanin shi yana daga cikin baiwa daga cikin da karamci da Allah yake yi ma dan adam shi yasa lokacin da kauyawan larabawa suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna mai gorin cewa su sun yi imani Allah madaukakin sarki ya ce ya mun nuna alaika an aslamu suna ma gorin cewa wai su sun yi imani Allah ya ce balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman Allah ya ce shi ne zai muku gori saboda Allah ya shiryar da ku akan abun da yake imani ne to ko da za ka rasa komai a rayuwa kana ganin cewa ba a maka ba idan ka cina cewa har yanzu kai musulmi ne kana da imani idan an tara sallah za ka zo ka yi sallah idan azumi ya zo za ka yi azumi to an karrama ka an yi maka falala an baka abin da dubararka ba za ta iya sema shi ba an baka abin da kudinka ba zai iya sema shi ba an baka abin da shi ne za ya sa ka tsira a gobe ranar tashin alkiyama yana daga cikin karamci da allah maɗaukakin sarki yake yi ma ɗan adam shi ne karamci a gobe ranar tashin alkiyama ka duba ɗan adam bayan cewa ya aikata aiki na banza an sasa a wuta amma Allah madaukakin sarki zai karrama sa a gobe ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin wani hadisi mai tsawo manzo Allah yake cewa lalle ni na san mutum na karshe wanda za ya shine wanda za ya shiga aljanna mutum ne yana cikin wuta Allah ya sawake sai Allah ya into ta sai a ce mishi tashi ka shiga aljanna idan ya zo sai ya tardo wannan aljanna sai ya ce ya Allah aljannan nan ta cika sai Allah ya ce ka shiga a cikinta za a baka kwatankwacin abin da ke akwai a cikin duniya so goma dukkanin abin da ke akwai a cikin duniya da motoci da shiragai da gidaje da kyalkyali da benaye da gonakai da kayan lambu da kayan danye na duniya duka Allah za ya lumka su so goma sai a ba dan wuta wanda aka yanto aka sanya sa aljanna sai ya ce ya Allah shin yanzu za ka mini izgili ne a taskharu minni wa antal malik sai ya ce ya Allah shin yanzu za ka yi mini izgili ne alhali kai ne mai mulki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya mai riwayan yake cewa hatta badatna wajiduhu har sai lokacin da aka danki ganin da da shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba karamci na Allah shi wannan mutumin a tsari ya kamata ya dawwama a cikin wuta har abada amma Allah za ya into wannan mutumin idan an into sa sai a sa shi aljanna a bashi abubuwan da ke akwai a cikin duniya a limka mai su har sau goma to wannan yana nuna karamci da tausayi na Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal insan ya kai dan mutum ma garraka bi rabbikal karim menene ya rude ka da ubangijinka wanda yake mai karamci ne ubangijinka wanda ya ma karamci a duniya wanda kuma zai ma karamci a gobe ranar tashin alkiyama ya saka aljanna to menene zai saka kafirce ma Allahnka a kalkashin wa'annan ni'imomi da yi maka sai Allah ya ce allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ubangijinka wanda shine ya halicce ka fasawa ka sai ya daidaita ka idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya yi ka gurugu idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya yi ka zabaya idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya yi ka alankwashe amma fa addalaka sai Allah ya miƙar da kai wannan yana daga cikin ni'ima da baiwa da Allah madaukakin sarki yi ma dan adam kuma ba za ka gane amma ni'ima ba sai da kaga wani yana tafiya yana rarrahe sai da kaga wani yana tafiya da ƙugunsa sai da kaga wani yana jan ciki yana tafiya sannan ne za ka gane cewa e lalle da aka yi ka da ƙahu aka yi ka a tsaye amma gata kuma amma nima Allah ya ce fa'adalaka sai ya daidaita ka akwai riwayan da ya zo fa'adalaka sai ya daidaita ka Allah yana cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah yana cewa mun halicci mun halicci dan adam a cikin sura wadda take miƙaƙƙa kyakkyawa wannan dukkanin shi yana nuna karamci na Allah madaukakin sarki Allah ce fi ayi suratin ma sha a rakkabak Allah ce duk cikin halittar kalar da ya ga dama sai ya hada mutum da Allah ya ga dama sai ya yi ka biri da Allah ya ga dama sai ya yi ka shaki da Allah ya ga dama sai ya yi ka mutum ne amma da kai ba irin na mutane ba da Allah ya ga dama sai ya yi ka mutum ne da kahu amma irin na kare to amma duka Allah yana da iko yayi wannan amma saboda karamci na Allah bai yi wannan ba sai ya mutunta dan adam ya yi sa wanda yake a miƙe ne a nan Allah yana cewa fi ayyi suratin fi a nan sai ya kasance shubuhu jumla ne jarin wa majrur yana da alaƙa da kaliman rakkabaka ma a nan sai ta kasance ma ce mazida ƙara ta ne aka yi shi kuma kalimar sha'a sai ya kasance na'at ne fi mahalli jarin lisura ita kuma jumlan fi ayi suratin ma sha a rakkabaka sai ya kasance ta zo ne ta yi bayanin fadar Allah maɗaukakin sarki fa'addalaka ya daidaita ka to da adam ba zai iya gane wannan ba sai idan ya ga cewa mutane wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi su a jirkice Allah ya ce kalla bal tukadhibuna biddin Allah ce ba haka bane al'amarin yake kawai dai kuna karyatawa ne da ranar tashin alkiyama kuna karyata ayoyin Allah ne ana karantawa amma ba mu yarda Allah ce kawai muna so mu karyata ne Allah ce wa inna alaikum lahafizin Allah ce kuma lalle a tattare da ku akwai masu kula da ku kiraman katibina masu karamci ne marubuta yaf'aluna ya'lamuna ma taf'aluna sun san abin da kuke aikatawa sune mala'iku guda biyu da Allah madaukakin sarki ya aje ma dan adam idan ka aikata aiki na kirki su rubuta idan ka aikata aiki na banza su rubuta Allah yana cewa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ce dan adam ba za ya furta wata magana ba ko ta aiki ba sai cewa akwai mala'iku guda biyu ba wa'anda suke rubuta wannan aikin nasa Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun Allah ce shin wai yanzu mutane suna tsammanin cewa ba mu san abin da suke yin sirrin na juna a tsakaninsu ba lokacin da kai sirrin akan a cuta ma wani lokacin da kai sirrin akan kai gulman wani lokacin da kai sirrin akan ka fallasa wani Allah ce kana tunanin ba mu rubuta ba Allah ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun Allah ce tabbas akwai mala'ikunmu akwai 'yan aikenmu wa'anda suna nan suna rubuta wa'annan ayyukan da ɗan adam yake aikatawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da al'imamu tirmidhi ya rawaito wanda Allah yana cewa inna ma'akum man la yufariqukum illa inda al-ghaiati wa inda al-jima fastahayu wa akrimuhum manzo Allah yana cewa a tattare da ku akwai wa'ansu mala'iku guda bi wanda ba su rabuwa da kai sai lokacin da ka zo tutu a lokacin nan ne zai rabu da kai ko ko lokacin da kake jima'i a lokacin nan ne zai rabu da kai sai manzo Allah yake cewa fastahayuhum wa akrimuhum manzo Allah yana cewa wa'annan mala'iku da Allah madaukakin sarki ya aje manzo Allah yana cewa fastahayu minhum ku zan kishin kunyarsu akwai mala'ika a tattare da kai ka zan kishin kunyarsa kada ka yi abin da zai rubuta maka zunubi kakkace amana alhali cewa akwai mala'ika a tattare da kai kada ka saba ma Allah a alhali akwai mala'ika a tattare da kai kada ka yi gulma alhali akwai mala'ika a tattare da kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akrimuhum ku karrama su wa'annan mala'ikun naku mujahid yana da wata magana da wadda al'imamu tabari ya kawo ta a cikin littafinsa na tafsiri yana cewa ma a kulle insanin malaka kowane mutum akwai mala'ika guda biyu a tattare da shi malikun an yaminihi yaktubul hasanat akwai mala'ika a hannunka na dama yana rubuta aikin lada da kai wa akharu an shimalihi yaktubus sayi'at akwai mala'ika akan hannunka na hagun yana rubuta aiki wanda ka aikata wanda na lalani al'imamu al-hassanul basri yana da wata magana wadda al'imamu ahmad ya hakaito ta a cikin littafinsa na zuhudu yana cewa yabna adam ya kai ɗan adam innaka maukulun bika malakani kariman yana cewa ya kai ɗan adam akwai wasu mala'iku guda biyu aka wakkala su domin su rubuta ayyukanka raƙibuka an yaminika a dari ko raƙibuka an yaminika ya ce kuma suna muraƙabanka a kan dukkanin abin da kake aikatawa wa a ti duka an shi malika a ti kuma yana a kan hannunka na hagun ya ce fa'amlihi ma ma shi ita ya ce to abin da ka ga dama sai ka ba wannan mala'ikan dama ya rubuta in ka ga dama ka ba mala'ika dama ya rubuta cewa kai makaryaci ne in ka ga dama ka ba shi dama ya rubuta cewa kai mazinaci ne in ya ga dama ka sa ya rubuta cewa kai dan cin riba ne in ya ga dama ka ce kai ya rubuta cewa kai wulakantacce ne mutane kake wulakantawa yake cewa fa amlihi ma ma shi ta duk abin da ka ga dama ka ba wannan mala'ikan dama ya rubuta shi kuma zai rubuta abin da ka aikata ne idan an tashi ranar tashin alkiyama kai jayayya kai rigima sai wannan mala'ikan ya ce ma a tagaituhu walakin kana fi dalalin ba'id sai ya ce ya Allah wallahi ban zalunce sa babban rubuta masa ƙarya ba kawai dai ya kasance a cikin batansa ne wanda yake mai nauyi ya kasance a cikin rudansa ne ya kasance ya durmiya ne a cikin saba ma'allansa ana nuna mana cewa hadari to ana ya kamata mu kwana abinda muka karanta na daidai allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته